بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المعضل ولتعطفي بنظرة تأتي لنا للزرع وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama mu a wannan halka tamu ta subahi a yau goma sha takwas ne ko kuna? sha tara? goma sha tara ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha shida mun sake gamuwa don ci gaba da karatunmu na darasin usulul fiqhi da muke bibiyan matnul waraqat fi usulul fiqhi na imamul haramaini aljuwaini rahimahullah wadda a zama da ya gabata in ba manta ba muna cikin babu babul kiyas wadda muka yi bayani menene ma'anan kiyasi sannan muka karanta rabe-raben kiyasi ya rabu gida nawa ne bayan ta'arifin shi kiyasi da takaitaccen bayani ko kuma bayani ɗin dai kawai akan me ake nufi da kiyasi kamar dai yadda ya riga ya gabata wurin rabe-raben kiyasi da muka karanta guda uku ko da ke mun ce akwai rukunai kiyasi din yake da shi shine al'aslu rukunan su hudu ne akwai al'aslu da kuma alfar'u da kuma al'illatu da alhukum kamar da yadda karatu ya riga ya gabata sannan shi kiyasi ya rabu gida uku muka ce shi ne kiyasu illatin kiyasi na kiyasu illatin wa kiyasu dilalatin wa kiyasu menene shabahin cikin rabe-rabensa muka ce kiyasu illatin shi ne kiyasi na illa wanda za a samu a tushe a reshe a in an samu irin illan da aka samu a asali din to ana iya kiyasta shi da wannan kuma na buga muku misalai iri-iri ko bugu da ƙari dai in daɗa fito da abun fili duk da ma na ce muku duk karatun da muka yi in muka je na gabansa za mu daɗa faɗaɗa bayanai da muka yi a baya yadda zai daɗa shiga kwakwale a fi fahimtar abun fiye da inda aka tsaya a da bugu da ƙari kiyasi babin kiyasin illa shine kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta giya ko na nassin Qur'ani ko ko ko ba ko ba haka bane ya haramta giya dan mataki mataki ne aka bi daga karshe ne kawai aka haramta ta innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibu ko har ma daga ƙarshe Allah yake cewa inna ma yuridu Allah a inna inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa an salati ko fa hal antum muntahun to kaga dai qur'ani ya hana ya haramta shan giya to a asali kam dai giya ita ce ko abin da aka haramta da nafsi ko to amma in muka je reshe fa yanzu giya kadai ne ake take mene za aka haramta giya tukunna illa illa muke nema da ta sa aka haramta giya shine kiyasu illatin ko to me illa din al-iskar ko annabi ya ce kullu muskirin haramun duk wani abu da yake bugarwa to haramun to idan aka zo amma dai a nassi kam abinda aka haramta shine kadai ne giya kuma giyar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana yin ta ne da inabi ko da inabi da kuma su alkama amma a zamani yanzu haka ne ya hada dibino ko ana yin giya da dibino a yanzu ba da su dawa ne da wake da makamantan su ake yin giya kaga ba zai hana ta zama ba giya ba to amma dai abinda nake so in nabbahar da mu shine a yanzu akwai abubuwan da hasali su ma suna bugarwa kamar mutum zai je ya sayi tutulin ya sha sai ya bugu kamar daidai da wanda ya sha giya shin haramun ne ko halal ne shan tutulin tambaya nake shan tutulin haramun ko halal eh haramun injiwa wa ce shan tutulin haramun ne yanzu ina mura na je na saya na sha shikenan na yana ina daidai da wanda ya sha giya tambaya nake ba shi yasa in an ma tambaya yanzu haka in ba usulul fiqh kake shi da ba aka ma tambaya zaka iya shigar da mutane jeji yanzu ka gana muku tambaya shin shan giya da shan tutulin haramun ne ko halal kuka ce haramun to sai na zo ka abin nan mura tana damuna sai na je na sai na je sai na sai tutulin sai na sha to na yi haramun tambaya ne tutulin haramun kenan a nan in an sha wuce ka'ida ya zama haramun na in an sha ya wuce ka'ida ya zama haramun to wannan ƙur'ani ne faɗi wannan maganar naka ko kai ko hadisi ko ijma'in malamai ne suka faɗi hakan tutulin kawai da in na sha tutulin halal ko haram halal to sai wani je sha tutulin ya bugu kai kuwa ka ce shan tutulin halal yanzu ya yi halal kenan sama da ka'ida to sama da ka'idan waye ne fara qur'ani ne ko hadisi ne to ala ayi halin kaga babu baka da aya baka da hadisi da yake tudulin haramun ne koya sai dai hanyar kiyasi in an kiyasta shi abinda giya abinda aka hana ya dalilin da yasa aka haramta giya shi ma tutulin in an sha da yawa yana wannan illan tana faruwa sababin yana faruwa to sababin kawai inda ya faru shi kenan ne kenan magana ta kare ba tutulin ba duk wani abu ma yanzu ana allura a yan shaye-shaye suna allura ta bugar yanzu a zamanin annabi ana yin allura a bugu to yanzu in kai allura ka bugu sai zama halal tunda ba ayar da ta hana ba hadisi da ya hana haka ne yanzu wanda ya allura shi kenan shi kam tun da ba sha yayi ba ai abun yawanci sha ake to shi allura yayi ya yi halal kenan mene illa da ta sa aka haramta giya bugarwa to sanadin allurar nan ya bugu sai mai to haram hukunci sai ya zo menene menene far'u allurar nan ta zama fara'i na wancan asali wanne ne asalin giya ko menene ya jawo aka haramta shi bugarwa shi kenan sai sai na ƙarshe hukumu ya zo kawai haram shi kenan to wani kuma ba sha yayi ya haɗiya kamar yadda ake shan giya ba ba alluran ne ba sai zai sa wani abu mai kama da majina a cikin leda sai ta furawa yana ja ya ta furawa yana ja suna abun solution sholi ko har ma an samu ana ana wani karin magana da shi kai ka sha sholi ne gam kenan sholi ya nuna me kenan yana kama da giya kenan har ma ana abin nan wani ya kana abu kamar da ya sha sholi ka ji dan sholi kawai to yadda ake ce ka ji dan giya to haka kaga a kiyasi ne baka da aya baka da hadisi akan wannan ba ka da ijma'i kiyasi ne to haka ake auna matsaloli a addini babin kiyasi kenan wannan shine kiyasu illatin to me kiyasu dilalatin mun karanta shi wai wannan ina ma muku refresh na kokolwan ku ne ku tuna da abin da muka yi kar mu daura bai zama wanda aka yi ma an manta shi kiyasu dilalatin kuma me shine ne kiyasu illatin shine a samu illa irin wanda ta faru a wancan asalin a same shi a wannan reshen wanda shi babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi amma a samu irin yadda wancan yake abin da ya sabauta wancan ya zama haramu wannan din ma akwai irin abin da wancan din yake ko da babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi to kaga sai a yi kiyasin haramcin sa ko to me kiyasu dilalatin kuma na biyu mun karanta to zan ƙara muku misali shi ma yadda za ku gane kiyasu dilalatin shine kamar yadda kuka karanta ko aka ce shine misali huwa wal qiyasu dilala huwa al istidlal bi ahadin naziraini ala al akhar abubuwa guda biyu kini tsare ku guda biyu sai a a istidlali da daya akan daya ma'ana shi ba wai akwai asalin irin illan da ta jawo kamar na iyasu illatin bane illan da ta jawo wannan ita ma akwai ta anan ba shi bane shi akwai kusanci irin abun da ya faru da wannan ya zama haramun akwai irin abun kini ne da kini ai na yi muku misalai da dama amma ƙari in daɗa fito muku da abun misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir to abun ya daɗa fito muku fili yanzu tsakani da Allah akwai musulmin da bai san mushi haram bane tunda qur'ani bolo bolo yake hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku mai cin naman mushe an haramta naman mushe ko ba haramta ba haka alade wa lahmul khinziri yawwa mu dauki ma lahmul khinziri haramun ne ko ba haramun bane naman alade haka qur'ani yace ko ba haka bane to shi kenan sai aka zo sai mutum ya ce ha to ai Allah ya haramta naman alade amma Allah bai haramta kashin alade ba la naman alade Allah ya fada daga sai aka fede nama aka wanke aka cire kawai akai bar kasusuwan sai ka fasa ciki ka cire bargon ka dafa kasusuwan ka sha bargon kashin da zai iya taunuwa ka tauna ka ci aka ce wani da hankalinka ka ta da hankali na mana ya kake cin alade yace a ni ban ban ci alade ba kamar ya Allah Allah ya ce hudu maka wani wala hawul kinziri yace naman alade ya ce hadda kashi da Allah ne zaka ce mana tsakani da Allah ne zaka ce mana kana da hujja akwai a inda Allah yake kar a ci naman kashin alade ko ƙorgon alade naman alade yake to an ware naman an zubar ya ba wanda za su ci nama to sai ya ɗauki kashin ya wanke sai ya daba sai ya sha ƙorgon kashin da zai ci ya ci haram ya ci ko halal eh tambaya nake da ya ci kashin alade ko ƙorgon alade halal ne cin ƙorgon alade da kashin alade ko halal eh ko haram eh haram to bai hujja a Allah ya hana akwai aya akwai hadisi to to gaya mini me dalilin da yasa naman eh kashin alade ya zama haram tunda Allah dai nama yake hurma alaikum matatu wadab wala amul kinziri ai ya san kashi yace nama mhm
da naman da kashin duka na da duka alade ne injiwa kafi Allah sanin abin nan ne kafi Allah sanin haka ne bai bai ce wal kinziri ba kawai yace da alade sai ce lamun kinziri naman alade nama da kashi abu ɗaya ne mutum ya je saya ba ka ji wani yana cewa malam duba da Allah banda kashi ba nama sallah nake so ko ba a faɗin haka to ga yami aina Allah ya ce kar a ci kashi eh Allah ka yi aika annabi jogo to yayi ya zama haramta kiyasi to ta ya kai kiyasin ka gano haram ne a wani kiyasi mun ji wancan kam giya kam da tutulin da sauran abubuwa kasa yanzu haka manyan mutane gwamnoni da yan majalisu da sanatoci waɗansu sun fi ƙarfin masu jewai za su sai kwalba suna shan giya da kwalba haka giyan kwalba wuce nan mana ana zaune cikin taro babban mutum irin manyan nan za su sha giya cikin taro yanzu giyan ta dawo ana sayan giya abin nan kamar minti ake yin ta minti ne guda ɗaya kawai ka ɓare shi ka tsotsa kawai shi kenan sai ka bugu giya amma sai dai tsadan ba za yi da shi ba kowa ba da ya isa ya sha irin wannan giya minti kawai za gwamna ko wani wa ana cikin tsakiyar filin taro kawai zai ɓare minti ya jefa baki sai yana sha sai ya hau kan mimbari ka ji yana ashar yana abubuwa alhali ya bugu ne yanzu yanzu kuma a cikin ku kai baka sani ba to me il me ya jawo ta zama haramun abinda wancan ke yi wannan ma yana yi ko haka ne shine illa da aka samu illan da ta sa aka haramta giya wannan din ma akwai illar tare da shi shine ne shine iskar maye bugarwa to wannan kuma ba menene munasaba me ya jawo aka yi wancan kiyasta illa aka yi wadda illan wancan din na asali to wannan reshen ma yana da wannan illan to wannan kuma fa da tsakanin nama da kashi ta mana kiyasin shi ma ka fitar mu gane haramcin wannan kashi kininsa ta yaya to da ya zama kiyasi na ce rayar da kini kam shi yasa na kawo maka dama shi ne kininsa ne kam da gaske na sani to wani illa wani menene ya jawo kashin ma ya zama haram tunda Allah dai bai kama shi ba annabi ko bai kama shi ba ne iman reshe ne da gaske reshe ne tabbas amma me ya jawo shi ma ya zama haram tunda dukkan ittifaki haramun ne shi kashin wanda duk aka ga yana rike da kashin alade yana gwaguyansa ko ya yi an dafa shi ya romo yana tsoko haramu ne to a gaya mai ne kaga da an bar ku a da sai ka ce ka gama ganewa to gashi yau na faɗa muku tambaya abu ya dawo ƙababa a matsalar ku ku yadda ba ku sani ba ne da tun ɗazu kun ce ba mu sani ba shi kenan da da warware mu amma kowa wai sai karbi da ake sai ya yi katsalo yar hujjansa da yake ganin zai ɗauka kuma na gaya muku usulul fikin nan in dai baka san shi ba to ma duk karatun da ka tara wanda ba shi ba kai jahili ne cikin malamai da kun fara gani yayi ko to amin amin bayani to to eh yanzu ko ba ku da ku kuka gane to abinda ake lura da shi a wurin dilala din nan kiyasu dilalati shine abinda aka ce haramun ne a asalin nan kaman babin shi mushe ko alade ana duba abinda allazi ta hulluhul hayatu allazi ko mimma ta hulluhul hayatu me ta hul mimma ta hulluhul hayatu ba ta hullu wanda yake halattawa ha yake saukarwa a shi ne yake sabauta a haramta shi in yana da wannan cima abinda rayuwa ke iya saukarwa dalla aladin nan kam idan namansa yana da rai ko bai da rai nama akwai rayuwa tare da naman alade ko babu eh akwai mana in baka sani ba soke shi da wani abu a jikin naman sa ka gani sai ka ji yana tsara irin na aladun nan haka ne to sai baka taba nama ba baka yi komai ba sai kashi ya fashe kashin sa zai ji zafi yadda ya ji a nama ko ba zai ji ba kenan akwai rai ko babu shi kenan magana ya kare abin da ya samu kashin nan abin da ya samu naman nan ya samu in larura ta samu kashin akwai rai a jikinsa shi kenan shi ne yake sabauta ya ne akwai bayanai sai daga baya ne amma dai wannan na haska muku ne sai kiyasu mai shabahi shi ka aina ya fada da bayani ma sosai na kamace ne ko sai dai na ce na kawo muku misali na ƙarshe da na muku shine na bawa ko bawa nace muku ba abu ne yana kama da abu abu ne kwaya ɗaya amma yana da asalai biyu a rasa dukkansu kuma kuma yana kai kawo tsakanin asalai biyu sai na muku misali da bawa bawa sai ya je laifi ko ya kashe wani dai misali na muku misali da kashewa ne kuma ko ba kashewa ba ko laifi yayi yanzu hukunta shi hukuncin dabba za a ko hukuncin mutum in ya kashe wani a ka'ida in dan adam ya kashe dan adam annan nafsa bin nafsi ko to sai je kashe wani to wannan mutum za a ɗauke shi ko bawa eh ko ko dabba tunda in ka duba a babin mutuntaka mutum ne saboda me saboda yana tamyizi yana ibada ko su sallah zakka azumi hajji yana wane ne abubuwan da ɗan adam suke da duka yawanci yana yi ko yana da hankali dabba ba ta da hankali yana magana dabba ba ta magana da sauransu dai abubuwa to mutum kan iya kashe ai za a kashe shi ko to sai muka duba kuma yana yana kama da dabba kuma saboda ana kai shi kasuwa a sayar ana ba da jinjinansa ana cin bashinsa idan ya je wani barna mutum zai in ya bata mai dukiya zai rike shi a matsayin dukiya awa zai da ɗansa ya je a rike shi a matsayin kuɗi za ka yarda amma bawa ba ciniki sosai ka ga albarka yana zaune yana jin kukuna cinikinsa bayan da yake to sai aka ce a karatunmu na ƙarshe kenan aka ce iyasu shabahin din aka ce menene wai huwa al-far'u al-mutaraddidu baina asalaini shine reshe wanda yake kai kawo tsakanin asalai biyu kaman bawa din kenan ba mutum ne dabba ne yana kama da tabi'un da ne gashi nan tabi'un dabba ana sai da shi ana gadonsa yanzu ka taba jin mutum ya mutu an gaje shi dan da ko tambaya nake ka taba jin wani ya mutu ai ai ai an raba gado har da ƴaƴansa an raba su ƴaƴa kuma an raba gado ka taba ji to amma bawa fa ana gadon sa a raba shi a matsayin ka gaje shi ko ba a raba yadda ka san rago mironin jaujiri ai mironin ne to haka za ka gaje mutum in bawa ne kaga ya kama da dabba ta wani ta wani kuma mutum shine huwa al-far'ul mutaraddidu baina aslaini to amma sai aka ce me daga ƙarshe aka ce menene me me aka ce wayul haqu ne abadallah mun karanta ma kuma kana galadi fayul haqu bi aktarihima shabahan za a riskar da shi ga inda ya fi kama da bangaren da ya fi kama da shi to shi shi bawa ai ba mu concluding ba ma shi a karatu mu ko dai mun yi ma bari dai in tambaya in ga- zan gane da me yafi kama da mutum ko da dabba in an tashi da me za a fi rinjayar da shi bangaren dabba ko bangaren mutum eh shi ne ai nake tambayan ku ai sun ce ne in za a yi kiyasi in an zo yin kiyasi sai a fayul haqu bi aktarihima shabahan sai a riskar da shi in an zo kiyastawa in yayi laifi in za a yi mai hukunci sai a mai hukunci da abun da a riskar da inda ya fi kama da shi to ina ne girin jaye bangaren mutum ko bangaren dabba na bangaren mutum to mai hujjanka
na taɓa ji a ce in ba a yi gina na mai gina da yadda wani yadda da dama yadda da
to ba ba ba wannan ba kiyasi bane ne nafsi ne ai nafsi ne ba maganar kiyasi bane wancan ai Wa- fa nisfu ma fara- eh, ma ala muhsanat min al azab nafsin qur'ani ne Eh, idan ko ba ko ba nafsin qur'ani bane yau idan bawa yayi zina qur'ani yake fa nisfu ma ala eh, fa nisfu ma ala al-muhsanat min al-azaj za a bar rabbin abinda ka tangantacce da haifefe za a magana azaba wannan nafsi ne ana magana kiyasi in an zo mai za a rinda to ba a takaice kar ja mu ja ta ji mana tafiya da dabba ya fi kama Eh, da dabba ne da haka ba ya yi kisan kai ba za ka kashe shi ba da dabba ake rinda da shi saboda haka dai shi ne abinda malamai suka ce so kun ga dai dan refreshing da muka yi nan da ya dan tayar da mu ko mu ko na karatun da kuka yi a baya ka an san samu kari to wa min shar'il far'i an yakuna munasiban lil asli wa min shar'il asli an yakuna sabitan بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن أم أم إيه تو أن تقترد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة wannan shine karatun da zamu yi yau bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala wa aunihi um, um, ya ce wa min sharɗin far'i dama mun ce rukunan kiyasi suna ne eh eh to na, kana faɗi kana tsoro wayansu kuma suna inda inda ba- suna tsoron faɗi ma kada kamo su ba fa rabe-rabe na ce ba rabe-rabe kan uku ne aiko su ne muka gama karanta rukunai kuma su hudu al-aslu wal far'u والعلة والحكم ماشي نيرو يا ركن ذاته ومن شرط الفرع شيء ريشة ريشة abunda kaman kaman mukaddara dazu muka ce giyan da abin nan tutulin in a sha ai yana hukuncin giya ko to shi reshin shi reshe ne ba asali bane qur'ani bai magana kansa ba amma kuma yana iya zama haramun ko da ta hanyar kiyasi to a- yana daga sharaɗin shi reshe din an ya kuna munasiban lil asli ya zama yana da munasaba da asalin kar ya zama kawai ka zo ka buga kiyasi abun baya da munasaba ma kai ka don kai ka iya kiyasi kawai ka je ka buga kiyasi sai yana da munasaba da asali din Eh, ai da ai a menene sunansa sholisho yana da munasaba da- da giya ne saboda yana bugarwa giya ma yana bugarwa a samu munasaba da shi tushen to a nan misali zan mana da zan fitar mana da abun reshe ya zama yana daga cikin sharuɗansa ya zama yana da asa- eh, yana da ne yana da munasaba da asali yanzu in mutum matafiye ne a shari'ar musulunci shin ana ɗauke mai raka'o'i biyu a ruba'iyyai salloli masu raka'a hudu ko ba a ɗauke mai ana ɗauke mar to sai ka zo ka ce to jama'a assalamu alaikum na gano wani kiyasi na fahimce shi karkashin qur'ani to ce akramaka Allah mai laifi ka ce duk mutumin da bayi da lafiya shi ma ya rage raka'a biyu na gano wani kiyasi ya rage raka'a biyu kawai duk wanda bayi da lafiya to ya samu shi ma ya raka'a biyu a al'asar da azhar da isha'i aka ce ma me hujja ka ja "Ah, me da yake me dalilin da yasa ake rage raka a biyu a tafiya ba wahala ba ko wahala ko kace to wannan mara lafiya bai sha wahala ba na yi kiyasin sa ne karkashin wancan tunda wahala take sawa matafiyi aka rage mai salloli biyu to ni ma na gano wani kiyasi karkashin wannan hukunci na kasar na suratul nisa'i to lalle mara lafiya ma ya kawai yayi kasar kawai shi ma ya sha wahala da Allah kiyasin yayi munasaba akwai munasaba tsakanin wannan da wancan babu babu wata munasaba tsakanin wai wannan matafiyi ne wahala sai ta sa shi yayi yake kasaru kai kuma marar lafiya kai ma a tunda baka da lafiya sai kai kasaru kawai tunda duk wahala ce dai wannan kiyasi ya kiyasu bai kiyasu ba shi mara lafiya akwai ruksa da ya samu wanda matafiyi bai samu ba shi kuma shi ma a munasabarsa menene ruksa mara lafiya ya samu ya sallah a jingine a tsaye in ba zai iya yi a tsaye ba a jingine ba ko in ba ba zai iya yi a jingine ba ma ya samu yayi a zaune in ba ba zai iya yi a zaune ba ya samu yayi a yeme a kwan- a- a zaune a jingine in ba zai iya yi a zaune ma yana jingine ba ya samu yayi a kwance wannan sauki ne ko ba sauki ba amma ga mara lafiya kawai amma matafi bai samu wannan ba don kawai kana matafi ka ce kawai tunda ni matafi ne fa na gaji to bari in in yi kiyasi tun da mara lafiya ma an ce mai ya rage ya ya- ya yi a ya salla a jingine ko ya yi a zaune kai inda na gajin nan ka a zaune kawai zai salla in kai salla haka yayi ka ce ai ka gano kiyasi kai ma mutum laifi ne kiyasi bai yi ba saboda munasaba su bai yi babu munasaba saboda haka da reshe abinda za ka yi wanda kai za ka dogara da wani tushe na nafsi ko in ka zo yin sa ka tabbata akwai munasaba tsakanin sa da reshen da zaka dogara da shi kai abun ka ce wai kiyasi kayo an fiskanci an gane wannan misali wannan babin to wa min shartil far'i an yakuna munasiban lil asli to muje wa min shartil asli to kaji wata shi shar asalin kansa ma yana da sharadi aka ce yana daga sharadin asali an ya kuna ne sabitan bi dalilin muttafaqin alaihi bainal asmain shi kuma ya zama an ya kuna sabitan ya zama tabbatacce ne bi dalilin da wani dalili muttafaqin alaihi bainal asmain wanda masu saɓani biyu suka yi ittifaki a kansa kenan wannan abinda ake nufi ƙiyasi ne na babin mukhasama tsakanin wane da wane in za a yi jayayya misali sai a fidda ƙiyasi a ƙarƙashin wani tushe to ya zama tushe ɗin ya zama tabbatacce ne da dalili da duk masu saɓani biyun suka gamu a kansa kaga fa sai bayani fa in ba ai bayani ba wannan ba zai gano ba har alkiyama ta tsaya in haka kawai fassarar sa aka ma ba za ka gane ba in kuma zai gano wani ya gane mai don fassara kan ta fita aiki bari in fassara kan ji domin shar'in asali yana daga shar'in asali an ya kuna sabitan ya zama tabbatacce bi dalilin ta hanyar dalili muttafaqin alaihi wanda aka gamu a kansa bainal kasmai tsakanin masu sabani guda biyu masu jayayya biyu an gane me inda karatun ya dosa da na fassara eh to to bayanin shine yanzu misali da shehu da idi yan ajin nan suka tashi za su yi musu akan jayayya akan addini kayyar kayyar suka cakwale za su fidda wani hukunci karkashin wasu nassosi wani mas'ala ne sai aka ce to kai mala idi sai ka ce ya kamata mu samu alkali ce to alkalin nan shi ne ashiru shi ne alkali a tsakaninsu ko kuwa abin nan mukabala ko muhatama da za a yi tsakaninsu to kai ashiru sai aka ce to ka fidda ka'idodi na jayayya kai ashiru kace to ku ina so ku in fitar muku da kowa ka'idan da duk za ku ittifaki a kanta da za ku tafi akan mukabalar ku ko jayayyan kunna sai ce to kai idi ka yarda da qur'ani hujja ne za in a wurin muhawarar ku za ku kafa hujja da qur'ani ka yarda idi sai ce na yarda qur'ani hujja ne in na tashi zan ka hujja cikin sa kai shehu kai ma ka yarda da qur'ani a dawo kan qur'ani in an kaure fadan rigiman ku tsaye rigima sai na yarda to sai a je qur'ani ya zama daya sai a sa wani sai a sake cewa idi a jiro je idi ka yarda da sunna ma'ana hadisi mu kafa hujja tsakanin mu dukkan mu kowa ya yanko hadisi in ya tashi ba da hujja eh na yarda kai ma shehu haka eh na yarda aka sake zuwa kai ka yarda da ijma'i eh na yarda kai ma ka yarda da ijma'i eh aka rubuta ka yarda da aqwalu sahaba in an samo maganar sahabi in muna jayayya nace ai sahabi wani ya faɗi kaza zaka sallama ni eh zan sallama kai ma ka yarda da ina yarda aka zo kan istihzani ka yarda na yarda wannan ma ka yarda ina yarda istishab inda aka zo kan amalu alil madina ce kai ni ban yarda da shi ba kawai don kawai mutanen madina suna aikata abu kai ni ba hujja bane a wina in ka zo kar maka bani kar maka bani hujja da shi sai kuka ajiye shi a baya baya ciki sai aka zo shara'u man qablana kai ka yarda da shara'u man qablana eh na yarda kai ba ni ban yarda ba to ajiye shi a gefe shi ma baya ciki ma'anar shara'u man qabla na a zo ana jayayya ya kace to ai a zamanin banu isra'ila a zamanin annabi musa an samu wata hujja da ta tabbatar da kaza a cikin attaura an ce kaza kaza ka jawo aya a hujja wata aya a cikin attaura ko cikin zabura ko wani abu wannan yace shi bai yadda ba to sai aka zo ana tsakiyar muhawara kawai sai wani da yanko wata hujja a cikin attaura ko a cikin zabura ko injila sai kace akan me muka kulluda mun yi ittifaqi qur'ani hadisi ijma'i maganan sahabbai istihsani da sauransu amma wannan ba mun ittifaqi akai ba daga ni ban yarda da wannan kiyasin da ka kawo ba ai kaza kaza ka gama kiyasi sai kace gashi nan ma ya tabbata cikin at-taura tun at-taura ma ba qur'ani ba wannan kiyasi naka zai yiwu zai karbu maganar ta fita kun gane bayani to shine nan aka ce wa min shar'il asli yana daga cikin shar'in asali da za ka kawo hujja da shi tsakaninka da abokin jayayyanka an ya kuna sabitan ya zama tabbatacce bi dalilin da wani dalili muttafaqin alaihi wanda aka haɗu a kansa bainar kasmai tsakanin masu musu biyu masu jayayyar biyu yanzu kun gani ko a ƙara misali eh a ƙara to wani misali zan muku ne to bari in muku in dawo kan misali kan misali da na muku a satin da ya gabata zama da ya gabata a zaman da ya gabata na ce muku a mazabar abu hanifa idan mutum ya kashe wani bi musakkal da wani abu mai nauyi babu kisasi sun samu jayayya tsakanin sa da sauran mazhabobi su imam malik da sauransu yace in dai da wani abu mai nauyi kamar kamar nace muka dauko buhun masara sai ka zo mutu yana bacci kawai sai ka daura mar buhun masara ya ka danna mar ya ta kikir kikir har ya mutu ko wani katon dutse ka daura kansa ka danne har ya mutu to amma zabar abuwa ne ba ba za a yi kisasi ba sai in ka kashe mutum ne da abu muhaddad mai kaifi kamar takobi wuka mashi kibiya wani abu ne mai kaifi in ka kashe shi da shi to shine za a yi kisasi an gane to da aka zo ana jayayya tsakanin su aka tambaya to kai me yasa ka faɗi aka ja ai su kai saura suka ce ai mu a wurin mu ganganci shine kawai in dai mutum ya yi kisa da gangan kawai to za a yi kisa shi an gane bayani sauran jumhur su malik su shafi'i su abu amar da ambali sai dai ai in dai mutum ya yi kisa da ganganci kawai to magana ya kare kawai za a kashe shi ko da me ya kashe kun yarda da wannan ko ba ku yarda ba fatawan su imam malik cewa ganganci kadai shi yake abin nan in dai mutum ya kashe da gangan ko ba da ko da ko da mufakkal ne in dai da gangan ne to magana ta gane za a yi kisasi akan wanda ya kashe shi yanzu in ku ne aka gaya haka za ku yadda cewa kawai ganganci ake dubawa a wurin kisa ba wai abu da mai ka kashe ba za ku yarda eh in an yarda in dai ganganci ne kawai to ai wanda ya kashe da buhun ma in dai da gangan ya kashe shi kenan za a yi kisasi kamar yadda wanda ya danne mutum ya yanka ne ko ya luma mara wuka ko ya farke cikinsa in dai ganganci ne kawai ake dubawa to ai wa'incan suna da suna da gaskiya sun hujjar su ta fi karfi ko abu ne fa yace shi hujjarsa abu mai nauyi din nan ba ba a al'ada ba a kisa da shi ba abu ne da al'ada aka saba ana kisa da shi ba amma mai kaifi ba abu wanda bai san abu mai kaifi da mai kini na cakawa yana kisa ba amma mai nauyi irin buhu da na faɗa misali ba wai buhu suka ce ba ni nake misali da buhu yanzu al'ada yana kisa eh tambayar ku nake yana kisa ka taba jin za a je yaƙi da aka je filin yaƙi sai wani suka zo aka ajiye buhuna a gaban su wasu zo da makamai ka ga mutum da katon buhu buhu wace ko buhun masara ko buhun gero ya ajiye shi a gaban sa shi ne ya zo yaƙi da shi zai kashe abokanan gaba da shi ka ga ya ɗago buhu ya biyo wani ya auna shi zai kashe shi ana yi to ashe baya kisa da al'ada amma wanda ka gani yana rike da ko kafo ko kwari da baka ko maki ko takobi ko bindiga yana kisa ko baya yi to abu hanima yace tunda wannan al'ada baya kisa da ka don ka kashe mutum da shi bara ma kisa kisa ba suka ce a ai wani- a ganganci ne kawai ake dubawa ai. ganganci shi kadai ake dubawa an yarda da ganganci kawai ake dubawa din kenan wancan su suka ce kawai babu maganar da me aka- ko da me aka kashe kawai in dai ka kashe mutum kawai da gangan gangancin ake dubawa shi kuma ce a ana duba da me ka kashe shi ba maganar ganganci ba ko da gangan ne ana duba da me ka kashe shi saboda ai al'ada in abu baya kisa ba da ake kisa ta ba haka bane to masu cewa da gangan din nan ne kawai ake dubawa sai aka ce musu ha to ai akwai wanda zai kashe da gangan in ganganci ne ake dubawa a- ai kisasi in mutu ya kashe wani akwai wanda zai kashe da gangan da gangan ko bara kuma ba kisasi shi kuma yaya Hmm? in uba ya kashe ɗansa da gangan babu ba a kashe shi ba ita da gangan uba ya kashe ɗansa waɗanda bufu kuma a faɗan ba za a kifasi ba shari'ar musulunci kun san da haka ko ba ku sani ba Hmm? hada za ka kashe uban gaba in akwai gaba da lahira ma za a kai ka in akwai gaba da lahira ne to za a kai ka aiki sani kada yi uba ya sace kuɗin ɗansa ba a yanke mara ruwa ko ya kai tiriliyon amma in ɗaya ya ɗauke ya sace kuɗin uba za a yanke mara hannu A- a- an san da haka shi ma ko uba ko kuɗin ya kai tiriliyon nawa ya- ya sace na ɗansa ba ma'ana ka sa aika ɗauke abu mutum bai sani ba ko ka faki idonsa ka wacce ka je ka bai sani ba kawai ya ta nema bai san waye to in uba ya yaka wadansa babu yake an kawai dai in ma har dan ya gano ubansa ne sati abun ya gagara in ya kai kotu to misalaki alkali fafarno mu kawai holi holi na kai wani irin tsoho ne ba haka bai bai kai ba ɗanka ba kaza kaza kaza shi kenan ka to koma gida don ya yi babake ne kan dukiyar ka ba inda ba inda za a je a ce za a za a hukunta shi za a mai duka za a mai za a je kawai za a alkali kawai zai zai sussulle shi ne kawai sai sai ya bar ku ku dawo gida shikenan magana ya kare to uban ya kashe ɗansa sai aka ce to in dai ganganci ne yake jawo ai kisasi to don me ba za a yi wannan ba da wancan sai suka ce wa nan don me to ba kashe uba ba ba kashe shi ba ba mar kisasi ba don me wani amsa za ku bayar ku eh shi yasa in ba usulu aka ce babu karatu duk yadda ka tara shi za ka rikice ne za a gundu mota tambaya a jego maka karata ta ina za ka karo ta to kaga anan abinda wa'incan za su ba su amsa eh uba lallai in ya kashe ɗa da gangan ɗansa babu kisasi amma ganganci a nan yana da bambanci da wancan ganganci shi akwai mane min almawane mane ne ya hana shi kasancewarsa aban din nan shi ne ya jawo ko da gangancin ya zo da zai hukunta a yi kisasi ba mane shi ya jawo mane kamar yadda wurin gado mutum zai cika sharuɗan gado gaba ɗaya ya cika su ba komai da komai amma mani ɗaya in ya zo sai ya hana shi gado tare da ya cika sharadi ai mun karanta a ilimin gado da ku ka fulfilin duka conditions duka amma sai mani ɗaya ya zo sai ya hana ka gado to saboda kar ta yi mu tafi dai mu je dai ina da ya fita ko to um, sai kuma me ومن شر التي أن تقترد في معلولاتها yana daga cikin sharaɗi na illa kuma ya zama ya an samu iddiraji a samu taɗarruji cikin duka kowanne dukan ma'alulat ɗin duk illoli kowanne tsakaninsu a samu ya game ma'ana shine iddiraji ta tabo shine ko kuma a ci abu uniformly ya gama komi da ko ina da ko ina tsakanin asalin da reshen a samu illan ya game ko ina da ko ina fala tantaqidu lafzan wala ma'ana karya a samu intiqadi warwara a lafazi ko a ma'ana kamar yaya kenan kamar yaya haka shi ma sai da bayani ba zai damu ba misali dukiyar yaro da dukiyar baliji wanda ya balaga babba ya hukuncin zakkan su yake na kowa ya yarda dai ana cire zakka babba kam in dukiyar zakka kai sharadin da za a cire zakka zai cire zakka ko ko ba zai cire ba to yaro fa da bai balaga ba eh ku gane fa tambayan kafin ku bada amsa babin zakka rukuni ne ko na uku a musulunci a daraja bayan tauhidi sai sallah sai zakka to zakkan nan dama baligi kam ai mun sani babu ma mai tunanin baligi in sharuɗan zakka sun cika tattare da shi milkan kamilan haulan kamilan nisaban kamilan dukiyar ya zama nashi ne shi kadai bai hada da kowa ba ya zama ya kai nisabin da za a cire wa zakka in ma dabbobi ne in ma hatsi ne in ma dukiya kuɗi ne ya zama kuma ya cika shekara inda kuɗi ne ko dabbobi sai cire zakka ko ba sai cire zakka ba sai cire zakka in baligi ne babba to in yaro ne ba shi ma za a cire in ya zama milkan kamilan haulan kamilan nisaban kamilan ko bara a cire ba zakkan yaro tunda sallah mun sani a shari'a ba ta kama shi ba in yaro bai balaga ba sallah ba ta kama shi ba ko ta kama shi ba za a cire kansa ba don bai yi sallah ba amma babba ba za a cire to haka nan hajji yaro in yayi haji bai balaga ba hajjin bai yi ba haji bai yi ba haka azumi in yayi azumi bai balaga ba bai kama shi ba don bai yi ba ba za a ce za a yanke kansa ko za a zage shi ko za a tsangwame shi ba to zakka ba shi ma haka a ja a hada ko kuma akwai bambanci in akwai bambanci me bambanci in akwai in kun faɗi bambanci me illa ba haka kawai za ka bani amsa ba kun tuna wanda muka yi muhawara da shi ya zo ka tabbata ka san na san usulul fiqh ko kun tuna shi to da zan tambaye shi wata matsala karama a usulul fiqh da kawai na bar shi kawai na bar shi akan ka ji na ga na ga maka na karanci usulul fiqh ko kun tuna shi ya dauka usulul fiqh ne wasa ne sunan littattafai kawai na tambaye shi na usulul fiqh billahi ladhi na san zai fara karkarwa littattafai kawai ya kirgo min wannan fa kawai usulul fiqh muke ciki ba kawai ya kake tsammani idan mun shiga su al-mustasfa su al-wajiz su al-ma'alim su ga sunan belle kanana kana su al-usul min ilmin usuli har aje dai ga su alfiya ta ilmul usuli ta shehu abdullahi dan fodiyo radiyallahu anhu tana nan ita to a takaice me amsa yaro zakka ya kama ko bai kama ba in komai ya cika sharuɗa eh ya kake tsoro ne in bayani mana eh to an samu kilafa wannan ya ce zakka bai kama ba me hujja wannan ya ce ya kama me hujja ne ce to me ya kama saboda me shi ne karatun fa kamar samina ne karatun namu ka kawo hujja kowa a cikin guna ba shi dama ya bada hujja
a yi wani wuri da yanzu mai yanzu zuwa ya ji ko kai wani julde kamar sallah to amma amma amma in to me ga amma kuma tunda ka ce bano
in ya fi yin babu ne
wato kai har da wani ko ina aka juya ma kawai wurin zama ne magi kenan duk inda ka juya wurin zama ne to ka faɗi malam ba na son irin wannan ka bani an zaɓa ɗaya ka tsaya wuri ɗaya ka zama mutaraddid kenan kai ma bai na asalaini to kai ba da kace zai cire me hujjanka to wancan kam ya dawo har da nakan ma ya shiga to kai din nakan kaɗai din me hujja Habibu, ai na ganka. Kai na sun koya. Na? Saboda kuɗi ne ne? Ai na gama da wannan ka ina ce milkan kamilan nisaban kamilan haulan kamilan kan na ce ya tabbata ai. To don me yaro zai cire? Yanda babba zai cire. to abu ɗaya ne kuma ba ku sani ba ko ba ku ce ba ku sani ba kullum abin da ke ɗari da kuke da ɗaya ku riƙa kokuwa to ka illa da take jawo cire zakka ɗaya ne annumu annumu ba mai cirewa ake dubawa dukiyan mai ƙaruwa ce in tana iya ƙaruwa ne shi kenan to ana cire mata za a cire zakka malin namin malin namin ya dukiya ne mai karuwa mai daduwa shikin in dai dukiyar mai daduwa ne kawai shikin magana ka za a ce mana shi ne ka illa to dukiyar yaro akwai bambanci da na babba a wurin daduwa wanne ne in an juya ta barata daduwa eh shi yasa ko yanzu aka aiki yaro sai babansa ya mutu yau da ya mutu yau sai aka raba gado gadon ya kai zakka in ya kai baɗiwar haka ne za a cire zakka shekaran ta ɗaya duniya kuma ya fara cire zakka kwarai da gaske to wannan shi ne ya fita ko bai fita ba ta Ah yanzu misali to aka ce kuma falatan taƙi dugo lafzan wala mana kar a samu intikali lafazi ko ma'ana abun ya tafi babu warwaran juna babu kawo ba intikali ina so muku misali in daɗa fitar muku da abun a babin zakka sai mutum ya cika sharaɗin zakka komi da komi milkan kamilan haulan kamilan nisaban kamilan saura ne yanzu ya rage eh tunda komai ya cika saura ne cirewa to inda aka zo a cire zakka sai muka duba muka ga a to ai wannan bawan Allah zakka kam kudin sa komai ya kai komai ya cika to amma fa ana bin sa bashi bashin ya kai kudin zakkan ma gaba daya da za a kirga shi da busu zakkan ana bin sa bashi a gefe ɗaya kuma to yanzu zakka ya kama shi ko zakka bai kama shi eh sai sarkin sauri tun ba rufe baki ba har ya ba da ansa me yace ne bai kama ba ko ya kama yake to me hujjanka eh ha ai gashi a cikin littafin kamera kai ya cika ko baka gane inda karatu ya dosa ba ne kawai kai na lura ai komi ya cika sharuɗa komi sai da aka zo zo a cire zakka sai aka duba a gefe ɗaya kuma fa ana bin sa bashi ya je ya ci bashin giwa Test bank ya ci bashi bai biya ba ko dai bashi wani yana bin sa bashi ila bashi ya kai adadin ma kuɗin zakar gaba ɗaya da za a kirga shi ko kuma ma dai bashin kawai mu kaddara ma kawai in an dubi bashin da ake binsa to zai hana nisabin cika in an yi nisabi da bashin sa to shari'ar musulunci zai cire zakkan nan ko ba zai cire ba ha to ya ga irin masu harɗewa suna ce ustaz ustaz din nan idan ka dunkule musu irin wannan to ko da ke suna da matsiyata ne sai ya dubi kawai abin da ransa ya gaya masa kawai sai ya bada amsa bai sani ba shikenan in an dace aka yi sa'a ya bi kan doron shikenan amma ba wai ya sani bane kawai dai kawai ya yi gesin ne in kuma ya ga dama ya faɗi duk abin da ya so kawai ko ma ya saba ma kaga dama tambaya ta an zanta ɗayan biyu ne ko daidai ko ka bata to sai ya kirdado kawai wallahi a tsaya wa karatu usul fiqh nan sosai sosai to in an samu ya kasa bashin da ake zai zai taɓa nisabin zakkan ba ci cika ba to ba zai ba za a cire zakka ba kiken zakka ta fadi shine wannan kar a samu intikadi ya cika amma kuma ana bin sa bashi shikenan sai zakka babu kawai halawati so mu je sai me kuma eh to aka ce wa min shar'il hukmi ko an yakuna mithlu illati fi nafi wal isbati yana daga cikin sharadi na hukuncin kuma a ce abu kaza haramun ne ko abun nan haramun hukunci ba shine haram ko halal ba to an yakuna mithlu illati fi nafi wal isbati ya zama kamar daidai da illan da za ta jawo ya zama haram din ko halal din a wurin tabbatar da abun a ce ai a wurin kore shi a ce haramun ne ba zai yiwu ba ko wurin tabbatar da shi a ce ya halatta dalili wal illatu hiya jalibatu lil hukmi domin ita illa din ita take jawo hukuncin a ce abun in illan ta samu shi zai jawo a ce abun halal ne ko a ce haram ne wal hukmu shi kuma hukuncin a ce abu haram ne ko halal huwa al majlubu lil illati shine abunda illa take jawo majlub abinda illan take jawowa in an samu illa sai ta jawo abu ya zama halal ko haram ko a kore shi ko a tabbatar da shi kamar yaya shi ma dole sai da misali misalin kuma shine a gurguje nafsi ya tabbatar da cewa ga misali fa nake zan buga da yusufa da usman da habibu suna zaune suna cikin hira sai can kawai sai usman ya ce habibu ke ji mana sai tashi kawai sai koma gefe sanda suka minti talatin suna kuskus sannan sai suka dawo ya ya ya yuzuwa ya aka yi lafiya lafiya alhamdulillah suka dawo suka ci gaba da taɗi suka ɗora inda aka tsaya to wannan haramun ba a yarda ba biyu mutum uku suna zaune biyu su ware wani za su yi za su yi mitin za su gana su bar ɗaya a zaune haramun ne sai duna rasulullahi ya hana sallallahu an gane bayani me yasa su aka hana me illa da ta sa aka hana a gane ai komai in ka gan hana akwai illa da ta jawo aka hana me illa da ta sa aka hana yin haka ai a fili take illa eh tambayan ku nake me illar da ta jawo ta hana yin haka biyu su ware su bar ɗaya za a bakanta masa za a bata masa rai shi kenan shi ne at-tahzim ko kuma al-isa ka amuna na masa ransa ya baci ba annabi ya hana haka ba to sallallahu sai sai kai wannan kai ab- eh, manu sai ka ce abibu eh ni kam ka yi zuwan nan ba banza ne wallahi ni kai a gaban sa ba kai wani ko ka ko ka kama magana sa kawai maimakon ku ware din ku je ku yi sai suka kwari a gaban sa ai banza ne ai ba da mutunci ai kaza kaza nan Allah rabu da shi kaza kaza to haka kuma ba ya halatta ko ba ya halatta ba eh an hana ku je ku koma je ku abun da ake gudu wai kar ya zaci kun je kuna maganar sa ne ransa ya baci ko to sai kace to ba za ku koma gefe ba tun da an hana hadisi nafsi ya hana bari mu tsaya a gaban sa mu yi kawai toron sa za mu ji to wannan kuma ba kaga baka ci naman sa ba ai ko to hakan ya halatta illan tana nan ai abin da yasa aka hana a ware har yanzu gashi na shi din ne dama aka hana wato min babi aula kenan ma wancan ma an hana a je da baya nan ka koma ma ku faɗi yazzaci ma yazzaci za ku yi masa wani abu ne za ku yi magana sa ne an hana billan da za ku zo gaban ka kuna kuna faɗi abin da yake tsammanin shi kuke faɗi din kaga min babi aula kenan ma kana ma kenan to kaga duka da kuma wannan a ce a yi wannan ai babu shi a nafsi shi na ku yi a gabansa ku ci mar fuska ne an gane shi ne aka ce maka nan shi ne karatu wal illatu wa min shar eh wal ill wa min shar il hukmi ay yakuna mithlu al illati fi an-nafi wal izlati yana daga cikin sharadin hukunci ya zama daidai ne da illa wurin korewa da tabbatarwa ai haram ne warewa ai musu illan shi ne wannan isa'atu to tun da illan duk ɗaya ne ai wurin ana duka da kai a gabansa da kai a gefe da duka da ne magana ta kare an gane domin shi illan shi yake jawo hukunci in dai illan ta samu kawai in muna nawa ya samu ma'ana shine wa illatun hiyar jaliba in dai muna nawa ya samu kawai to hukunci ya samu haramun ya faru kawai in dai wannan ya faru to haramun din ya faru an gama dama wal hukmu huwa al majlubu lil illati dama shi haramun din hukuncin kenan shine abunda yake ake wato abunda yake jawa shi illa in ya faru kawai sai haramun ya faru babu wai maganan wai tun da hadisin ai hanawa ya kawai a ware kuma daidai ne da kuna zaune ku uku kai da shi ka kare misalin gaba ɗaya kare akan su kaɗai misali umaru da alaji da aminu suna zaune to ɗayansu baran kama suna ba jahili ne ko bai san boko ko bihin ba ɗayansu ana cikin tadi ba sai kawai sai suka jure sai suka jure turanci yes i know i know yeah that is shike kawai to sai suka ya aka tashi sai wani ya ce ya je yana complain sai ka duba wasu wani fa suka suka ta rada na suna ta zagi na yana ga wani ya ce yaushe muka zage ka ka ji me muka faɗa ai an ce kar a ware ne gefe a ware a gane a gefe yanzu ba ware ba ku ware shi ba amma na ai an faka shi a gefe kuna ya faɗin yaren da baya ji ko ba turanci ba ko wani yare da mutane bakin su baya ji illar ita take jawo mai hukunci ne wal illatu hiya jalibatu lil hukm shikenan illar in ta faru a subut da nafiyu ko ta tabbatar da abu ko ta kore abu in dai ka faru kawai to haramun zai faru ko kuma halal shi ne ma'anan wannan gaba na ƙarshe har ya kuna mislul illati fil nafi wal isbat kawai illar ake dubawa in dai ta samu kawai to abu ya faru ya tabbata kawai Allah ya sa da kowa ya gane. Ha? ko akwai wanda yake da tambaya a wani abu a cikin har da wanda karatun baya na yau to Allah ta na bari magana a ina ba mai ya kashe kansa Mhm.
a duniya ne ba su a duniya an ce ba za mu kai tasu ba amma an je lalata a hukunci ne a ba wai fa bai yi laifi bane ba ya yi laifi kam amma ba ba ba za mu yi kisasi ba ai ya yi laifi kam mummuna ma kuwa mummunan laifi ma kuwa ko a duniyan ma yi ya yi laifi ba a lahira ka ne ba Mutum ya kashe ya kashe rai ko ake ai ko a duniya ya yi laifi to belle da na ya je lahira ka Mhm. ƙari misali mu dawo wurin kasmai din nan daɗa fitar muku da abun shi na na ga kaman bai na yi misali dai amma na ga wa min shaddin asli an yakuna sabitan bi dalilin muttafaqin alayhi bainal kasmai din nan yana daga cikin sharadin menene aka ce asali ya zama tabbatacce ne da dalili wanda aka gamu a kai tsakanin masu sabani yanzu misali a gurin imamu shafi haji da kai niyya na fila za ka yi kana iya canja shi yanzu ya koma farilla a da kuma na fila ka fita yi an gane a gurin imamu shafi ba ma sannan abu hanifa shi kuma a gurin za kwana da niyya na azumi ba dole bane yanzu mu a mazhabar mu ta maliki almabitu bin niyyati ba dole ba baka baka yi niyyan azumi ba Ka- kawai wace gari da kaji an ga wata ramadana kawai sai ka ce shikenan magana ya kare kawai sai ka tashi da aika ci gaba da azumi kuma yayi ba kwanda niyya ba banda banda mazhabar mu, sauran mazhabobi amma abu hanifa shi ba wajibi bane shi ya samu a mazabarsa idan kai niyyar nafila kamar yau kake gobe Allah yadda na daura niyya zan tashi da azumin nafila kawai ka kwanta bacci kawai sai daga bayan labari ya iso ganji an ga watan azumin ramadana kuma ka riga ka yi niyya zaka tashi da azumi ko baka da labari ba ba wanda ya gaba ka tashi kai su hurdinka na niyyar azumin nafila sanda gari Allah ya waye ba kila sai sha biyu rana sai ka tuna eh sai ka ji labari ha ka ka irin baka fitar cikin mutane ba har sha biyu misali wai nake sai kawai ka jana wani ya azumi barkan mu da shiga ramadana ka ramadana kuma yau din azumi ne Eh, to a a mazhabar Abu Hanifa daga lokacin da ka ji ka ce to na dawo da nafila na din nan farilla kuma ta yi baraka biya ka kuma ya halatta an gane karatu an ji wannan hujjojin nasu ina so fitar muku da wani misali ne wanda za ku gane abun ya fita fili kan kawai kai kan niyya kawai to na canja wannan azumin nawa daga nafila na mai da shi farilla to sai aka zo a baya nan ba shafi'e da da bahanafi sai suka zo muhawara ba shafi'e ya bahanafi kai ya zo zai yana so ya kafa wa ba shafi'e hujja akan wannan abun da suke kai na mazabar su na imamin su cewa ba lalle bane kwana da niyya kuma kana iya canja niyyan wato azumin fa- nafila da na farilla kuma ya canju ba ya ka biya ba kuma ni ya zaura da ya zo zai baka hujja sai ce maka ai kuma a hujja da zan ma kiyasi da zan kiyasta maka ai gashi a masabar hukuma azumin eh, hajjin nafila kuna iya mai da shi hajjin farilla mu ma haka in ka kiyasta ai haka ne sai ka buga ma kiyasi irin nasu amma alhali ba ku ittifaqi a wancan kiyasin nasa ba mazhabar ba ku yarda da wancan kiyasin nasa ba to don ka ce ai ku ma kaza to ba za a yarda ba sai dai ka nemo wata hujja da sharadi ne na na menene na asali ya zama ya tabbata da dalili da dukan masu jayayya biyu suka ittifaqi a kansa kai ba kai ba ana bai kai ba shi hujja kana so ka ba shi hujjan abin da yasa kuke zarcewa da azumin nafila ku mai da shi farilla sai ka ma ai hujjan mu irin naku ne kace iyasan da naku za iya iyasawa da naku kuma ai hajjin nafila kuna mai da shi hajjin farilla mu ma don haka mun bu- haka buga da wannan to kai kuma a mazhaban ku ba ku yadda da wancan nasu ba su ma ba ba sa kan naku shi ba zai bada hujja da nakan da kai ba kai imani da nashin ba shi kai ba za ka bashi hujja da kun gane dai karatu ko dole sai kun yi in za ka bada hujja ka bada hujja da kai ka yadda da ka yi ittifaqi da shi akan wannan hujja ha kana kana muqabala ne da dan qur'aniyun sai kuka zo aka ka san dai dan qur'aniyun bai da hadisi ba sai ya zo kuna cikin mukabala ce ba ai a hadisi an ce gaza ta hadisi kai ka yadda da hadisi za ka yi komin hujja da shi ai ko a hadisi kuma kun ce ha to don mu ka ce ka yadda da shi ba ka yadda da shi ba yasa in za ka yi muhawara da dan qur'ani yau ka tabbata duk istancinsa za ka iya kalmaso shi da qur'ani don ko ka kamar hujja da hadisi bare yarda ba sai ce bai imani da shi ba sai ce ma fa bi hadal hadisi ba'da Allah wa ayatihi yu'minu ko kuma yace ma fa bi ayyi hadithin ba'da yu'minu bayan wannan alqur'ani wane hadisi kuma zaka yi imani da shi ko shine fassara ayar ne ayin wai ko me yana da kama aya kawai kaga sai kamar ita dokta hadi kar ka bari ku ja ka bar shi sai ya fara magana tukunna to ta ya ce to me kake so mu tattauna kai ni na tambaya in ka bani amsa kafin mu shiga abin nan muqabalan da zamu akan wai hadisi ba hujja bane dakta ya ce masa ko dan qur'ani ne ya ce masa kai musulmi ne ya shakka kake yi ya ce to ya ake a zama musulmi sai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan yace to nuna min shi a qur'ani inda ka ce mun sun zai musulun sai ya faɗi wannan mu gane yadda ake musulunta tun da in wani ya zo musulunta za ka musuluntar da shi ko yake to nuna min ina aka ce a qur'ani in mutum ya zo musulunta ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ba ku yi tallafi kaza ba kawai sai fara kane kane babu ai ko akwai يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم كافر يريد أن يسلم فقولوا له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله مثال akwai ayan da ta faɗi haka ya kuma ne in wani kafiri ya zo zai musulunta a wurin ku ku ce da shi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai wuri to a ina ya samu shi babu ma complete la ilaha illallah muhammadu rasulullah a haɗe a jere kan babu shi a Qur'ani sai dai gutsur gutsur kace zaka hada su kan akwai falam annahu la ilaha illallah akwai shi kan ko falam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat can cikin suratul qitali suratul muhammad ko la ilaha illallah kenan sannan in ka je karshen suratul fatih kuma sai ka samu muhammadun rasulullah shi kenan a can sai a hada la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga sai daga nan kawai duk ce to akan me zamu buga bala kai ba musulmi bane ka ga ya niya kai ka musulmi da ya kai ka zama musulmi a qur'ani da kace shi kai kai imani ga ya ni in ko babu to kai kanka ma ba musulmi bane kenan ko ba dama ka musuluntar da wani tunda kai ma baka da mamutu sanya kai ka musulunta ba shi kenan a lashi hujjan din ka fede shi da mali to wannan da shi ne ala'ayi hali so ina ga sai mu tsaya nan saboda lura da lokaci tun da ya wuce sai na tambaya akwai mai wani abin nan ko babu usulul fikin kenan wai akan wai yanzu muna muna su kanana kananan babowa kenan tun da muka shiga su alfi ko da yake nan kuma an goge insha Allah an yi kwari sai ga abun baya wahala سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين